بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yin litinin takwas ga watan ramadan hijira yau na da shekara 1445 takwas ga watan uku na miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin bohol wanda ke da adireshi na namba 58 a nan real quarters a nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da tarjaman alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan darare masu albarka na watan ramadan idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratu ibrahim alaihissalam sura mai namba ta goma sha hudu idan ka kirgo surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta jiya karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya ta hudu a wannan sura mai albarka suratu ibrahim alaihissalam yau za mu tashi farkon aya mai namba ta biyar a ita wannan sura mai albarka suratu ibrahim alaihissalam ko kuma aya ta shida mun kwana aya ta biyar za mu tashi aya ta shida a cikin wannan sura mai albarka wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin suratu ibrahim alaihissalam allah rama bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم na'am وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون Mm.
إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب Mm.
ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم Mm.
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Allah ta'ala ya ci gaba da ba mu labari game da annabi Musa alaihi salam a can jiya Allah ya ce mun aika Musa alaihi salam da ayoyinmu domin ya fito da waɗancan mutane mina zulumati ila nur daga cikin dufai na zalunci da shirka da sabon Allah zuwa ga haske na imani kuma annabi Musa ya musu wa'azi da ayoyin Allah ko kwanukan Allah wannan ayoyi ne daga Allah amma ga dukkan mai haƙuri ko mai godiya ga Allah Allah ya ce wa izkala Musa liqaumihi malaman tafsiri suke cewa duk duk inda iz ta zo a Qur'ani ko wa iz ana kaddara mata wazukur a bayanta wazukur iz qala musa liqaumihi ka ambatawa mutanenka ya rasulullah a lokacin da annabi musa yake cewa mutanansa udkuru ni'matallahi alaikum ku tuntuntuna ni'imomin da Allah ta'ala ya muku Allah ya muku ni'ima ba ɗaya ba ba biyu ba ni'imomin da ba sa ƙarewa daga cikin ni'ima da Allah ya muku iz an jakum min ali fir'aun ku tuna lokacin da Allah ya tsirtar da ku daga fir'auna da rundunarsa yasumunakum su'al azab fir'auna iya dandana muku m- m- azaba mafi tsananin azaba sama yasumu bisin iya nufin dandan azaba kenan azaba marar iyaka ta takurawa ta kwace kayayyakin amfani ta mallake mutum duka fir'auna yayi wa mutanen annabi Musa wannan ya dandana musu azaba mafi tsananin dandana musu azaba daga cikin irin abin da fir'auna ma yake musu wa yuzabbihuna abna'ahu wa yuzabbihuna abna'ahu fir'auna sai je ya sa wakilansa suna zagayawa duk inda aka yi haihuwa in ɗa namiji ne sai a yanka shi kawai kuma wani ikon Allah a wannan shekara aka haifa annabi Musa alaihi salam dama bokansa ne ya ce masa a wannan shekara za a haifi wanda zai sanadiyar mulkinka ana fahimta to daga jin haka fir'auna sai aika wakilai duk inda aka yi aihuwa to a sanar da wakilan fir'auna su je su duba idan ɗa namiji aka haifa sai a yanka shi ba sai ma ya rayu zai zai zai sanadiyar abin naɗin mulkinsa ba amma da yake Allah ala kulle shi in ƙadir ne ana wannan yanayin aka haifa annabi musa kuma wani iko na Allah kuma annabi musa ya rayu a gidan fir'auna kuma Allah da ya iko annabi musa yi ne sanadiyar halakar fir'auna kaga duk abin da Allah ya ce zai yi to ba wanda isa hana shi duk wata dabara da wata hila bacewa mutum take in Allah ya zartar da hukuncinsa la mu'aqibali hukumi Allah ba mai bibiyar hukuncinsa ba wanda isa annabi Musa aka haife shi a wannan yanayin sai Allah ta'ala ya ce wa mahaifiyar annabi Musa wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa iza kibti alaihi fa alqihi fil yammi muka yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam muka ce kire ni danki amma in kin ji tsoro za a zo a kama shi a yanke shi to fa alqihi fil yam ki samu akwatu ki sahi ki jefa shi a cikin ruwa kawai wala takhafi wala tahzani Allah ce kar ki ji tsoro kar ki ji bakin ciki inna raduhu ilayki zan da miki danki wajailuhu minal mursalin kuma za mu sanya shi cikin manzanni Allah yake wa mahaifiyar annabi Musa wannan wahayi na ilhama daga nan ta aikata abinda Allah ya ce ta yi ta jefa annabi Musa cikin ruwa ta cewa ‘yar uwarsa ta bi shi na bibiyar gefensa ta ga ina zai je wa ƙalin li'ukuti ya ƙusi ba ba su bihi an junubin wa humla ya shiro ta ke kallonsa ta gefe kar a ɗauka kar su zata ta san shi ko kuma suna da wata alaƙa daga gefe-gefe ta ke kallonsa daga nan annabi musa iya yawo a saman ruwa sai ga 'yan fadar fir'auna sun fito ya suka ci karo da akwatu suna kaiwa fir'auna iya bakin ruwa iya shakatawa ana bude akwatu sai aga jariri sai ke cewa mai girma Allah ai wannan kawo kansa ma yayi ya hutar da kai ba ma sai an ji an nemo shi ba kawo kansa yi ana fahimta daga nan matarsa take cewa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakidahu walada tunda wannan gidan ya zo kuma a gidan mu zai rayu to kar a kashe shi a bar shi mana ya zauna waye Allah ma murke shi zama da tsakaninmu da in mu mai da shi da to an ce wannan kalmar da ta faɗa sai Allah ya sanya mata imani ta musulunta domin ta kaunaci mutumin kirki ta kaunaci wanda Allah yake so ana fahimta daga cikin irin taimako da Allah zai wa dan adam kullun kana kaunar mutanen Allah kullun kana son su kana girmama su daga girmama annabi Musa take cewa murke shi da kar aka he shi akwai yiwuwar yi amfani mu sai Allah ce ki gama zai amfani ki sanadiyarsa ta yi imani har Allah ya nuna mata gidanta a aljanna tun tana duniya ana fahimta fir'auna ya zo ya yarda tunda matarsa ta bai shawara annabi Musa ya rayu a gidan Fir'aun abin da ya faru ya faru hidi Fir'aun hankalinsa bai kwanta da annabi Musa ba tun iya jariri iya ganin abubuwa dai sabanin abin da yake so kun bayin da zai da shi tunda tunda kafin Allah ne ba wanda ya yi ture da abiye abu dab da fara yi wa annabi Musa wahayi dole dan fara nisa da gidan Fir'aunan iya fita jeji iya yi wa Allah bauta kamar yadda Allah ya umarce shi to sanadiyar fitarsa daga Misira wata rana wanda suke bin annabi Musa sai suke rigima da wani mabiyin Fir'auna din kuma shi wancan mutumin Fir'auna zai zalunci mutumin annabi Musa domin ya fi karfinsa ya kai koke annabi Musa ya taimake shi annabi Musa ya daga hannu zai raba su suna rigima zai cire wancan ya ture shi iya dan hangaza shi kawai shi fade mutu fa wakadahu Musa fa qada alai annabi Musa iya dan dinguran sa karan sai ajali ya zo masa sai shi Allah wannan aikin shi dan ne ba da niyya ne ba domin shi dan aduwwun mudhillun mubin shi dan maki ne kuma abokin adawa ne mabayyani atake ne Allah ya gafara kuma Allah ya gafarta masa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli sai ce faghfarla kaje na gafarta ma ba shikenan ba to fir'auna sai aika a kamo annabi Musa aka yi shi sai Allah ta'ala yi wa annabi Musa wahayi ya fita daga Misra da ya fita har ya je ya je Madian a dan gudun hijira ya je can ya sauka a gidan wani dattijo mutumin kirki wanda yake tarbiyar yayansa wasu malamai suna cewa annabi Shu'aibu ne amma annas ya nuna ba annabi Shu'aibu bane domin annabi Shu'aibu sai zamani da annabi Musa ba tsakaninsa akwai shekaru da yawa an ce ana ce masa da sheku madiyan ana fahimta ya rayu gidansa har ya masa kiwo na tsawon shekara takwas zuwa goma ya aura masa ɗaya daga cikin yayansa daga nan kuma ce zai dawo misira a hanyar dawo wasa gida sai allah ya masa wahayi muka kira annabi musa muka ce yawa musa inni ana rabbuka fak la'ana alaika innaka bil wadi al muqaddas du'a wa an wa an aktartuka fastami ila mayuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimi salati li zikiri inna sa'ata atiyatun akad uku fiha lituzza kullu nafsin bima tas'a daga nan aka masa wahayi aka ce tafi ga fir'auna ko dare je tafi ga fir'auna to daga nan gwagwarmaya kuma yace tazo har ƙarshe Allah ta'ala ya halakar da fir'au to wannan shine irin ni'imar da Allah ya yi wa mutanen annabi Musa Allah yake tuna musu da kuna matsayin bayi ana ɗanɗana muku azaba a zo har gidanka an ma haihuwa a yanki maɗa bayan da za ka yi ba yadda ka isa ka yi ba ka isa ka yi motsi ba domin mulkin mallaka irin na firawo in ya ga dama ya ce nan ungo duk ku zama bayi a dinga bautar da ku bayan da za ku yi in ya ga dama ya sa a kwace dukiyar mutane ko aje sun yi noma a kwace amfaninsu ba yadda ka isa kamar dai bauta haka fir'au ne mai da su Allah da kashe fir'auna ya halakar da shi a ruwa sai ki ce ku tuna ni'imar da na muku ma da na tsallakar da ku daga kaidin fir'aun ya sumunakum su al'azab fir'auna iya dandana muku azaba mafi munin dandanawa daga cikin abin da yake muku iya yanke ƴaƴan ku maza sannan kuma iya barin mata baya kashe su karkace wai sahayur karkace iya rayawa a'a sai dai ya basu ba zai kashe su ba amma rayawa sai Allah an fahimta wa fi zalikum Allah ya ce cikin wannan abin da fir'auna yake muku akwai bala'un min rabbiku akwai jarrabawa daga Allah ubayyin jarrabawa ce daga cikin jarrabawa dama tana iya samun dan adam ta hanya mai kyau ko mara kyau tana iya zuwa ta same ka ta faranta ma ko ta bakanta ma amma da ƙarshe duka hakuri ake so a yi ne maganin jarrabawa shi Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum wa fi zalikum bala ai in ama alaikum bi injakum kun ga nan an ce ketarar da su din da Allah yayi da halakar da fir'aunan da Allah yayi to Allah sai ce jarrabawa ne yasa jarrabawa da tana zuwa da bangaren alkhairi ko bangaren shari ibtila lakum fima asabakum min al'azab jarrabawa ce cikin irin abin da yake dandana muku na azaba azabar da yake dandana muku to babu shakka da sanin Allah amma azaba ce mai girma in ji Allah fir'auna ya takura muku matukar takurawa na'am وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم Mm.
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
malaman luga suke cewa da azina da ta'azzana duk ɗaya ne wa iz ta'azzana rabbukum wa iz su kuma iz an ce zarf ne wanda iya nuna zarfu ya dulla ala fi'il madi iz iya nuna an yi abu a baya kenan iza kuma lil mustaqbal an gane ko iza jaa nasrullah idan nasara ta zo daga Allah kaga a gaba kenan an fahimta amma iz tana nuna abin da ya gabata a baya Allah ya ce tini ubangiji yayi izini iz ta'azzana rabbukum ka tuna lokacin da ubangijinku ya bada doka ya bada umarni la in shakartum in kun masa godiya la azidannakum to Allah ta'ala ya alƙawarin ƙari kamar Allah iya cewa su banu Isra'il ko mutanen Annabi Musa alaihi salam idan sun gode wa Allah bisa halaka fir'auna da yayi to sai musu ƙarin ni'ima amma sun ce a shi nasi idan ya zo to ana ɗaukan ba wai kususu sabab ɗin ba a umumin lafz labi kususu sabab ayar tana magana game da ni'imar da Allah yi wa mutane annabi Musa da ya kashe musu fir'auna ya ɗauke shi daga bayan ƙasa suka samu yanci to amma umumin lafazin iya nuna kowace irin ni'ima idan Allah ya ma to idan ka gode wa Allah Allah zai ƙara ma an fahimta ba wai waɗancan kawai aya ta tsaye a kansu ba ne har yau har gobe in Allah ya ma ni'ima kai wa Allah godiya da ni'imar da ya ma to kuma Allah ya yi alƙawarin zai makari la'in ɗin sharaɗi ne a yi la'in shakartum in har kun gode min jawabu sharɗi shi ne la'azidan nan zan yi muku ƙari ana fahimta a jiya ina faɗa cewa shi yanayin godiya ya danganta da irin ni'imar da Allah ya ma kowane ɗan adam akwai irin ni'imar da Allah ya masa kuma akwai irin godiyar da ake so a yi wa Allah kamar jiya nake bada misalin cewa Allah ya ma arzikin tilawan alkur'ani da hadda ka dinga tilawa shine godiyar da zaka yi wa Allah Allah ya ma ilimi zaka iya tashi ka ce Allah ya ce annabi ya ce to ka dinga yi wa mutane wa'azi shine godiyar da Allah ya ma ta ilimin da Allah ya baka idan Allah ya baka mulki to ka yi ƙoƙarin kwatanta adalci cikin mulkin da Allah ya baka to shi ne godiyar da kake wa Allah bayan ya baka mulki idan Allah ya baka shaide ko ya baka kuɗi to ana so ka dinga ɗauka kana rabawa kana taimakon al'umma talakawa miskinai addini to wannan shi ne irin godiyar da ake bukata kai wa Allah abu duk ɗayan nan daga cikin abin da lissafo in dai ka yi to kuma Allah ya alƙawarin zai makari yanzu ku ɗau misalin iyaye malamai masu da'awa in dai malami iya da'awa to kullum iliminsa ƙaruwa yake ko ba ƙaruwa yake ba ƙaruwa yake kaga ya nuna iyaye wa Allah godiya cikin abin da ya ba Allah ya bashi kuma Allah ƙara masa yake da wahala ka ji an ce malami iya da'awa kuma iliminsa iya iya raguwa ba zai yi wa domin ƙa'ida iya ba da abin da Allah ya ba shi iya yi wa Allah godiya cikin abin da Allah ya ba shi ya sa wani mai ke cewa da a ce kowa cikin damar da Allah ya ba shi iya yin kyauta yadda malamai suke kyauta da an zo na lafiya malami baya ɓoye ilimi musamman malamin sunna zai wuni ya kwana iya research iya bincike sai ya zo duk binciken ya zazzage wa mutane shi da biyarsa ko harafi ɗaya ba zai sa ya ɓoye ba don gobe a'a Allah ya kai mu gobe zai ƙara wani binciken ana fahimta dama masu kuɗi sun ma gaske ko dama masu kuɗi ma gaske yi yawa da wai ma'alaji ya ce ko rabi mato yadda malamai suke ebo duk abin da Allah ya ba su su ba wa mutane kyauta kuma gobe Allah ya ƙara musu to dama dai su ma masu kuɗi su kwatanta wannan suna ɗauka ko rabin rabin abin da Allah ya ba su suna bayarwa in dai sun yi kuma Allah wallahi ƙara musu zai dan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa uku sai da yaran zuwa kansu daga cikin ce ma na kasar sadaqatin min mal ya ce wallahi in dai za ka yi sadaka da ikilasi dukiyarka ba ta ragu ba faɗin manzan Allah ne wannan in dai za ka ɗauko ka bayar da ikilasi ba riya ba tozartawa ba cin mutunci don Allah ka bayar don girmansa to kuma Allah ya yi alƙawarin zai makali kuma dukiyarka ba ta ragu ba to Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in kuma godiya tabbas in ji Allah zan muku ƙari wala in kafartum in kuka man butulci Allah ya baka ka nuna kaman bai baka ba Allah ya ma ni'ima kake boyewa ana ganewa Allah ya ma kaza na alkhairi baka so a gani baka so a ji kana babboyewa mutane wannan shine kafartum din ai ij ai ij jahattum ni'matallah kake jayayya da ni'imar da Allah ya ma wasu akwai wanda Allah zai musu arziki amma ba sa so ba sa so a ji wani ya dinga tara kadarori amma boyewa yake baya so a ji domin wata irin manufa ta ransa da ya sanya wa kansa ita duk abin alkhairi idan ya same ka ka biyo al'umma bayani sama addu'a wa amma bi ni'imata rabbika fa hadith idan Allah ya ma ni'ima ana so ni'ima ta yi magana a gane cewa Allah ya ma ni'ima to idan ka kohe din ka ki al'umma so san Allah ya ma to sai Allah ya ce inna azabi lashadid babu shakka azaba ta mai tsanani ce akwai yiwuwar Allah ya kwace dukiyar a duniya akwai yiwuwar Allah ya bar ma dukiyar ka kasu jin daɗinta akwai yiwuwar Allah ya sa dukiyar ta zamanto jarrabawa ta kai ka wuta duk ba abin da Allah bai iya ba saboda babban maɗaurin dukiya shine ka bi abin da Allah ya ce ka bi da ita kawai to shine Allah zai baka ikon sarrafa ta da juya ta amma matukar son zuciya higo cikin dukiya to babu shakka ita ce za ta juya ka ba kai za ka juya ta ba in son rai ya shigo cikin dukiya wani ko zaka ma ba iya fitarwa kaga dukiya ta zama bala'i ta zama musiba za ta iya kai hutar jahannama ana fahimta amma har in Allah ya taimake kana fidda haƙƙin Allah na wajibi kana taimakon al'umma to babu shakka dukiyar nan za ta ma jagora tafiya aljanna kuma Allah zai baka ikon sarrafa ta hanyar da Allah yake so amma matukar son rai ya shigo da son zuciya da son dukiyar da kin fidda haƙƙin Allah da kin taimakon al'umma to babu shakka dukiya za ta zama ita ce take juya ga kuma ana fahimta wannan shine wala in kafartum inna azabi la shadid na'am ayata ga mala wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a فإن الله لغني حميد وقال موسى لقومه كده annabi Musa ya faɗa wa mutanensa ya ce in takfuru antu har in ku kuka kafirce wa Allah ku ɗin kuka yi wa Allah butulci wa man fil ardi jami'an da ku da dukkan wanda suke ban ƙasa gaba ɗaya kowa ya ce ba zai bi Allah ba yayi wa Allah butulci shine ma na ƙasa da min mulki he shay'a ba abin da zai ragu a mulkin Allah manzon Allah ma ya bayani ai yake cewa da za a ce zuciyar kowa daga cikinku ta zama to zuciya mafi zama fajircin zuciya yi malamai suke kwatanta kamar zuciyar fir'aun da a ce kowa zai zama kamar fir'auna kowa ma to ba zai rage Allah kuma a mulkinsa ba haka nan da kowa zai zama mutumin kirki kowa salihin bawa ne hakan ba zai ƙara wa Allah kuma a mulkinsa ba an fahimta shine in takfuru antum wa man fil ardi jami'an idan ku da sauran mutanen ƙasa duka ko kafircewa Allah kuka yi wa Allah butulci to Allah ya ce fa inna Allah la ghaniyun to haƙiƙa Allah mawadaci ne game da bayinsa Allah ba abin da yake bukata gare mu ba abin da yake bukata mu bauta masa dukkan mu ba zai kare shi da komai ba mu butulce masa dukkan mu ba zai rage Allah da komai ba shine la ghaniyun Allah mawadaci ne game da bautar da kuke masa bautar ma da kuke Allah ai kanku kuke wa ai kuna gyara lahiran ku ne amma ba dan wai zai kare Allah da komai ba hamid kuma Allah abin godiya ne mahamudun fi sun ihibihim kuma Allah ya cancanci a gode masa irin yadda ya aikata ku ya halice ku kuma ku idan kun ce ba za ku yi wa Allah ibada da da'a ba ai ga mala'iku suna yi wa Allah da'a su Allah ma ya ce la ya asuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yumaru ba mala'ikan da ya taba saba wa Allah babu shi tunda Allah ya halicci mala'iku kullum a cikin yi wa Allah ɗaya su manzan Allah ya ba da labari cewa akwai baitul ma'amur wanda take sama ta hudu an ce a kullum yadda kasan ka'aba a bayan ƙasa ka take a sama an ce kullum sai Allah ya halicci mala'iku dubu saba'in sun je sun yi nafila raka'a biyu a wannan gun sun wuce kuma za su dawo ba har abada tun da Allah ya halicci duniya har yau haka Allah yake kullum sai dubu saba'in sun shiga masallacin sun yi wa Allah raka'a biyu ta sallah sun wuce kuma za su dawo ba har abada to dan kace ba za ka yi sallama wa ka cuta kanka ka cuta ai an ce akwai mala'ikan da Allah ya halice tun da ya sujada a kansa goshinsa ba zai dago ba sai ran da Allah ta halƙiya ba akwai wanda yake tsaye yake karatu tsaye ba zai da ruku'i ba sai ran da Allah ta halƙiya ba akwai wanda ya duka iya ruku'i ba zai dago ba sai ran da Allah ta halƙiya ba bauta kawai suke wa Allah ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa aure bautar kawai suke yi ana fahimta to kai in kace zaka yi wa Allah butulci to ga ga mai sun ba bauta yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna yi wa Allah tasbihi dare da rana ba yankewa ba sa bacci ba sa neman abinci abincin su subhanallahi walhamdulillah ina abincin mala'iku an fahimta to shine in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid hakika Allah mawadaci ne game da bayinsa duk abin da za ku yi kanku za ku yi wa amma yinku ba zai kare Allah da komai ba na'am ayata gaba la ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود na'am والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله mm.
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم Mm.
فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا Mm.
وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب Allah ya ce alam ya ce kuma shin bai zai ke muku ba wannan al- alif din alful istifham ne Ista- istifhamu ta kariri dama sun ce idan huruful istifham ya zo da harfu annafi kamar lam kuma gabanta aka samu fi'ili mudari'i to abin ba korewa take ba tabbatarwa take alam yatikum na'am yatikum an gane ko shine istifhamu taqariri kamar Allah ya ce alam yajid katiman fa'awa na'am yajid katiman fa'awa ba korewa ke ba tabbatarwa yake an gane ko shine alam yatikum tabbas ya zai ke muku ya zo muku ay naba'ul ladina min qablikum shine khabarul ladina min qablikum babu shakka labaru na al'ummatan da suka gabace ku ya zai ke muku ko bai zo ba yanzu muke magana fir'auna ya an yi a maganar annabi musa an yi maganar wane wane wane wane duk wanda suka zo kafin zo mu kuma allah ya hakaito mana labarinsu a ƙur'ani shi ne allah ta'ala ke ta tabbas haƙiƙa labaran waɗanda suka gabace ku sun zai ke muku allazina min qablikum waɗannan da suka riga ku zuwa kamar kaumi nuhin kamar mutanen annabi nuhu alaihi salam wa ad da mutanen annabi hudu alaihi salam sune adawa wa samud da samudawa sune kaumi salih alaihi salam duk wannan qur'ani ya bamu labarin su yanda annabin yaje farkon sakon da ya ba su reply da suka yi na zuwan sakon abin da suka mai da martani da irin komawa na biyu ya jaddada sakon zuwa gare su da butulci da suka yi da ya nemi su tubarwa Allah Allah ya yafe musu da ƙi da suka yi da ƙashe da halaka su da Allah yi duka ƙur'ani ya ba mu labarin wannan hasali ka je suratul hud alaihi salam da mutanen annabi nuhun da mutanen annabi hud din da mutanen annabi sa duk Allah ya faɗa abin da ya da su duk da ƙarshe Allah halaka su yayi domin an je an musu da'awa an musu wa'azi sun ƙi karba annabin ya dawo ya sake karanta musu sakon Allah sun ƙi karba daga ƙarshe Allah ta'ala ya dirkake su gaba ɗaya ana fahimta ine qaumi nuhin wa adin wa thamud wallazina min ba'dihim da wanda suka zo kuma kafin adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu alaihi salam akwai wasu kabilu ko al'ummatan da aka yi kafin waɗannan amma la ya alamuhum illallah ba wanda ya san su sai Allah dama Allah ya faɗa manzon Allah ai ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasasuhum alayka akwai manzannin ma da ba baka labarin su ba ma akwai manzannin da mun karanta ma labarin su mun baka labarin su akwai ko manzanni inji Allah hatta manzon Allah ma bai fasa su ba kaga la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su sai Allah dukkan su amma Allah ya ce ja'atum rusuluhum bil bayyinat sun zo wa a mutanen su da hujjoji manzanni sun zo da hujjoji shine al hujjatul wadhiha duk abin da manzo ya zo wa al'ummarsa to iya jingina abin zuwa ga Allah ne ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu duk annabi in yazo duk manzo da irin wannan da'awar yake farawa ya ku mutane ku bautawa Allah ba ku da wani abin bauta idan ba Allah ba ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ana fahimta duk abin da suke faɗawa al'ummatan su kenan shine Allah ke ce ja'atum rusuluhum bil bayyinat duk manzani sun zo wa mutanen su da hujjoji daga Allah ba manzan da yazo da da'awa dan ya gina kansa ko dan ya raya ra'ayinsa a'a duk abin da Allah ya ce dokan Allah suke jaddadawa saƙon Allah suke faɗawa al'ummatan su ba su da kalma ɗaya in ba abin da Allah ce su faɗa ba duk abin da manzo ya faɗa to saƙo ne daga Allah yasa Allah yake cewa duk inda manzanni na suke to ina tare da su domin ƴan aika na ne kuma amintattuna ne ana fahimta duk sun zo wa mutanensu da hujjoji bayyanannu ala sidiqihim akan abin da zai nuna su masu gaskiya ne amma faraddu aidiyahum fi afwahihim su al'ummatan wa'ansu daga cikin su masu yawa he suka mai da hannunsu kan bakinsu ma'ana suka rufe bakinsu a wani gun ya ce ja'alu a sabi a hunfi a zanihim suka sanya hannayensu a kunninsu toshe domin ba sa san su ci ja'alu a sabi a hunfi a zanihim wasu ga shi wasu ya bahu wa a san wasu takbaru suke bara mutanen annabi nuhu alaihi salam suka toshe kunnuwansu suka lullube fiskarsu domin kar ma su ga annabi ma kar ma su ji abin da yake faɗa yayi daidai a faraddu aidiyahum fi afwahihim iska toshe bakunansu da hannayensu an gane ko liya'addu alaiha min shiddatil ghaiz domin suna sun toshe bakin domin tsananin bacin rai su ji ana da'awar maran su baci yake su ga annabin ma hankalin su tashi yake ana fahimta yasa hatta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake cewa kallon cutarwa ba don mun baka kariya ba da tuni hana kaka wa in ya kadu ladina kafaru
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون Mm.
ويقولون إنه لمجنون Allah ya ce ya kusata kallo kawai na kafirai ya sa manzan Allah ka faɗi ya bige ka kasuma domin mu- mugun tanaji kallon ba na alkhairi ba ne ba don Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasi ba to da kallon ma kawai ya cutar da kai za a ma kallon cutarwa kallon mummunan tanaji don me lamma sami uzikira kawai don ka ce Allah ya ce annabi ya ce shi ne kawai ba magana ba wani abu da ya ƙara kawai saƙon Allah yake karanta musu amma Allah ya ce kallon su ma kaɗai ya kusa ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta saboda haka hatta dukkan annabawa dukkan manzanni sun hau irin wannan matakin wanda kawai tafiya suke da kariyan Allah ne kawai amma mutanen su ba irin tarko da ɗan da ba sa sawa don su halaka su dan dai kawai Allah ta'ala ya ba su kariya ana ganewa to Allah ya ce faraddu aydihum fi afwahihim suka toshe bakunansu da hannayensu suke faɗar mugunyar magana domin ɓaci rai sun ga ana da'awa sun ga ana cewa Allah ya ce ana jaddada musu saƙon Allah ana cewa gumaka ba alloli bane a bar shirka a bar kaza a bar kaza to wannan iya bukanta musu rai iya bata musu rai ana fahimta wakalu suka ci gaba da cewa inna kafarna bima ursiltum bihi su buɗe baki masu ce mu mun kafir cewa abin da aka aiko ku da shi ba kun ce Allah bane ya aiko ku to mun ki ba mu yadda ba hatta fir'auna ma ya ce annabi Musa ya Musa wa ma rabbul alamin wanda kace ya aiko ka Allah waye Allah ne ma tuku i mana bayani mu gane waye Allah kaga duk irin isgili irin wannan duk sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma irin izgili irin wannan ba abin da bai ji ba an ce ba a yadda ba ma wali Allah ma yuhlikuna illa dahar idan mutum ya mutu kawai nature ce da kashe shi kawai ba wani Allah ba wata mutuwa haka duk aka ake faɗa wa annabawa a wa inna lafi shakkin mimma tad'una na ilaihi murib suke cewa tabbas mu muna cikin kokonto muna cikin kwan gaba kwan baya mimma tad'una na ilaihi abinda kuke kira mu zuwa gare shi wala ba mu yadda ba a karanta wa kafiri ayan Allah amma yace wallahi shakku yake bai dau ba gaskiya bane to ka kai sai ka gode wa Allah a matsayinka na musulmi wanda kake yadda da sakon Allah duk gangancinka ba za ka karyata ayan Allah ba duk gangancinka ba za ka karyata hadisin manzon Allah ba sai kai wa Allah godiya amma ga wanda ake karanta musu wahayin su sai ƙarya ne ba su yadda ba ƙarya ake musu ba Allah bane ya turo ko kuma ba ma wani Allah kawai kirkiran magana ka zo ka faɗa mana ba Allah bane ya turo ka su ga manzo mursali yana faɗa masa wannan to ka kai sai kai wa Allah godiya ƙari akan ta da domin kana yarda da sakon da Allah ya turo kana yarda da manzon Allah manzon Allah ne ka yarda Qur'ani littafin Allah ne baka shakka baka kwanto akan wannan na'am aya ta gaba da قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم na'am ويؤخركم إلى أجل مسمى mm.
قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا Mm.
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين
duk da cewa sun ce suna cikin kokonto da shakka akan abin da suka zo da shi to sai manzannin suka ce a fillahi shakkun yanzu cikin al'amarin Allah akwai kokonto yanzu ku ba ku yadda da Allah ba shine qalat rusuluhum a fillahi shakkun yanzu akwai inkari tsakaninku da Allah ma akwai inkari akwai shakka ai la shakka fi tauhidihi babu kokonto cikin kadaita Allah Allah ɗaya ne ai liddala'il zahira alai domin akwai dalilai a fili karra akan Allah guda ɗaya ne shine wanda daga cikin mawaka yake cewa a likulli shay'in aya tadullu ala annahu wahid duk abin da ka duba a duniyar nan duka to zai baka sakon cewa Allah guda ɗaya ne tun lokacin jahiliya yayin wannan wakar ana fahimta fatiris samawati wal ard Allah shine ya halicci samai da kasai duka fatir shine khaliq duk abin da gari mai motsi da mara motsi wanda ka sani da wanda baka sani ba duka Allah ne halicce su shine fatiris samawati wal ard min jumlati dalail adalla alaihi cewa Allah shine mahalicci to ya nuna kan cewa shine kuma abin bauta ana fahimta tunda in ba shi mahaliccin ba ba wanda ya cancanta a bauta masa kuma in ba shi abin bautar ba ba wanda ya sai kuma ya yi halitta kuma ajib ashak wannan shakkar da kuke cikin lamarin Allah abin mamaki ne ai haka manzannin suke faɗa waɗancan kafiran hatta Allah alwahidul qahar kuna shakka kuna kokonto fi wujudi fadiri samawati wal ard kai halittar da yi mata samai da kasai ita ma kokonto kuke yi ne ba ku yadda shi ya halice ku ba yada'ukum su waɗancan manzanni suna kiran ku ne ila da'atihi akan ku yi wa Allah da'a idan kun yi wa Allah da'a liyaghfir lakum min dhunubikum idan kun yi tuba kun yi wa Allah da'a to Allah ya yi alƙawarin zai yafi muku duk abin da kuka yi a baya shi ma annabi Nuhu ya faɗi wannan ayi inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabl an yatihum azabun alim
أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم Mm.
ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
Allah ce ani ibudullaha wattaquhu wadi'un annabi nuhu alaihi salam ce ku bautawa Allah ani ibuduhu wattaquhu ku bautawa Allah ku kiyaye dokokinsa sannan ni kuma ku min da'a na nuna muku yanda za ku bautawa Allah sai ce ya gafir lakum min zunubikum idan kun yi wa Allah da'a kun bi ni na koya muku yanda za ku yi wa Allah bauta to Allah zai gafarta muku zunubanku ku duba wata salo na hikima ta da'awar annabawa ba sa koran mutane ba sa ganin cewa Allah ba zai yafe musu ba duk girman laifinsu ku dawo ku tuba ku yi wa Allah da'a ku ji tsoronsa idan kun yi hakan Allah zai gafarta muku duk abin da kuka yi a baya Allah zai yafe shi kuma duk abin da Allah ya yafe baya cikin hisabi Allah ba zai hisabi da shi ba ana ganewa kun ga anan ma abin da yake abin da shi- su annabawan suke faɗa suke cewa idan kun yadda da Allah a matsayinsa na mahalicin komai da komai kun bar shakka game da shi muna kiran ku ne in kun amsa wannan da'awar li yaghfir lakum min dhunubikum shi ubangijin yayi alƙawarin zai gafarta muku zunubanku gaba daya duk abin da kuka yi na baya na bautar gumaka da zalunci da shan giya da waye da waye da waye duk Allah zai yafi shi ne malam mai tafsir ke cewa min ɗin za'ida ce ta inal islami ya gafiru bihi ma kablahu shi musulunci an shiga duk abin da yake baya rushe shi gaba daya min ɗin ba a taba idiya ba ce akwai min a taba idiya akwai min sila an gane ko akwai min za'ida ana fahimta nan ba taba idiya ba ce ba Allah zai yafe wa an sun zunubin ya bar wa an su ba inda an shigo musulunci gaba daya Allah zai yafe zunuban gaba daya an gane ko wa yu'akkirkum ila ajalin musamma kuma Allah ta'ala zai jirkinta muku bila azab zai jirkinta muku ba zai azabtar da ku ba har zuwa lokacin da Allah ya yanke muku na ajalinku ay ajalul maut shine lokacin da Allah ya yanke muku za ku bar duniya qalu sai su kafiran suka ce in antum illa basharun misluna ai ku din manzo ku wannan da kuka ce ku manzanni ne ai mutane ne irin mu ai ba wani fifici ba wani fifiko tsakaninmu da kuwa ba ɗan gidan wani ba ne ba gidan su wani ka tashi ba an fahimta ai haka ake faɗa yi yaushe ma ka je kai karatu ai na kai karatun da to wannan tun baya an faɗa wa annaba wannan in antum illa basharun mithluna ai ku din ba wani abu ka fi mu da shi ba kuma ƴan adam ne mutane ne irin mu ai turidu an tasudduna amma kana abudu abauna ku dai kai kuna so ku toshe mana hanyar irin abin da iyayenmu suka yi na bautar gumaka ku zo ku ɗauke mu daga hanyar iyaye da kakannu ko manufar ku kenan amma in ba haka ba ta yaya za ku ce Allah za a bauta wa shi kadai kun ji martanin da su kafiran suke mai ruwa kenan a turidu an tasudduna ku dai manufar ku ku toshe mana hanyar amma kana ya abudu aba'una abinda da can muka gaji iyaye da kakannu suna yi min al-asnaf daga irin abin da suke bauta na gumaka fa'atu na bi sultanin mubin suka ce kai ba ma haka ba ku zo mana da hujja akan ku manzannin Allah ne ku zo mana da dalili mu gane karara Allah ne ya aiko ku ana fahimta daga nan me suka ce da su قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم mm.
ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده Mm.
وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله Mm.
وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ce qalat lahum rusuluhum su dai manzannin za su ƙara mayarwa da wancan kafirai amsa suka ce kwarai da gaske innanu illa basharun mislukum haƙiƙa mu mutane ne irinku halitta ce irinku ba mu ce mu aljanu bane ko mala'iku bane a'a mutane ne kama qultum kamar yadda kuka faɗa amma walakin Allah ku sani cewa shi Allah ta'ala ya munnu ala man yasha'u min ibadi iyayen baiwa akan wanda yazo cikin bayinsa mu mutane ne kwatankwacin ku a halitta amma Allah ya mana baiwar da bi muku ba ana gane ku ya munnu ala man yasha'u min ibadihi bin nubuwa Allah iyayen baiwa akan wanda yazo cikin bayinsa wajen ya bashi annabta an gane ko kamar yadda Allah ke faɗa wa annabi Musa lokacin da suka tafi da almajirinsa ya ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma yake cewa fa wajadna abdan min ibadina fa wajada abdan min ibadina da annabi Musa da almajirinsa ya suka haɗu da wani bawa daga cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina Allah ya ce muka bashi wata rahama daga gare mu wa allamnahu min ladunna ilma sannan muka bashi wani ilimi tare da gare mu kenan ana fahimta kaga Allah iyayi wa dan adam baiwa wanda ya zaba daga cikin mutane Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas Allah iya zabar manzanninsa cikin mutane da kuma cikin mala'iku ana fahimta yaska ce tabbas mu mutane ne irin ku amma Allah ya mana baiwa ai ya mana baiwa da annabta da wahayi ko kun bai muku ba wa ma kana lana an na'atikum bi sultan abinda kuka bukata da kuka ce fatu na bi sultanin mubin mu zo muku da wata hujja ko ta mu'jiza to bai dacewa mu mu zo da wata mu'jiza illa bi iznillah face da izinin Allah duk abinda annabi ya zo da shi na mu'jiza to da izinin Allah ne ba shi ya kirkiro ba illa bi iznillah ay bi amrihi an gane ko a li'annana abid domin mu ma bayin Allah ne marbubun mu ma Allah ne ubangijinmu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun abin da dai muke faɗa muku duk wani mai duk wani mumini to Allah ne abin dogaransa Allah ne madogaransa wannan abin da kuke faɗa ba zai sa mu ja baya ba ba zai sa mu ki faɗa muku gaskiya ba mu Allah ne madogarar mu duk abin da ya same mu da sanin sa kuma zai ba mu kariya cikin irin da'awar da muke wajen bin addinin sa na'am وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا mm.
ولنصبرن على ما آذيتمونا Mm.
وعلى الله فليتوكل المتوكلون
annabawa dai suka ci gaba da cewa wa malana Allah na tawakkala ala Allah me ke gare mu ne ba za mu dogara ga Allah bane me zai hana mu dogaro ga Allah ai lama ni alana min zalika ba abin da zai hana mu dogaro ga Allah wa qad hadana subulana haqiqa Allah shine ya shirye da mu tafarkin da muke ka Allah ne ya fahimtar da mu musulunci kuma ya tabbatar da mu ka saboda haka dan wannan ma kadai ba abin da zai hana mu dogara ga Allah wala nasbiranna ala ma azaitumuna kuma Allah ne ya kimsa mana mu yi hakuri akan cutar da kuke mana duk irin cutar da zaka yi wa annabi to zai jure domin ya san hanyar Allah yake haka nan duk wata mai duk wani mai da'awa akan sunna duk wani mai da'awa akan tauhidi da ikhlasi to baya mai da martani baya mai da minbari gun mai da martani baya mai da kujerar ta'alim ko darasi wajen mai da martani a'a abin da yake bukata ya isar da sakon Allah kawai mutane su gane Allah su gane tauhidi su gane sunna in kai wannan shi kuma Allah zai baka kariyar amma in ka tsaya kana cewa zaka kare kanka zaka kare kanka to kuma Allah zai rabu da kai ana fahimta akwai abin mamaki zaka ga malami ya zauna akan kujerar ta'alimi da wajen minti 30 wa iya mai da martani ko ya hudu ba su kutumta juma'a wai mai da martani yake ka ɓata lokacinka in dai so kake ka samu kariya to ka yi wa Allah aiki ka rabu da shi kawai duk wani mai cewa kaza an ce kaza su kaza ne kai ka ci gaba da yi wa Allah aiki Allah ne ba kariya kawai ana fahimta sai su annabawan suke cewa Allah ne ya kimsa mana mu yi haƙuri alama azaita muna akan irin cutarwar da muke samu bisa wannan hanya ta da'awa to Allah ta'ala ya kimsa mana haƙuri akan ta wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun dukkan masu dogaro to Allah ne madogaro su al ai falyadumu ku dawwama kan tawakkali wa yusbitu ala tawakkuli alai ku tabbata kan dogaro ga Allah فالتوكل الأول بمعنى هدايته والتوكل الثاني إثباتكم على الهداية ku ƙara dogaro ga Allah ku ƙara tabbatuwa akan tawakkali tauhidi haka annabawan suke faɗa wa mabiyansu duk da suna mayar musu da martani mara daɗi na'am me suka ci gaba da cewa وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا na'am فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين to an kai su ƙarshe duk abin da suka faɗa manzanni sun ba su amsa har ma da ƙari sun sa su a kwana ba mai fita to sai suka yi bore wanda dukkan wanda aka ƙure shi da hujja a addini to irin wannan boren yake yi. wa ƙalar na kafaru li rusulihim kafirancin suka faɗa manzannin da Allah ya turo musu la nukhrijannakum min ardina wala za mu kore ku daga gari mu ai a shi ne hujjar ƙarshe ta kafiri da ai ai ba ɗan gari ba ne ai zuwa yi a kore shi kawai haka aka yi wa manzan Allah a garin maka an fahimta ta wannan shi ne hujjar ƙarshe dama duk wanda aka jana a kore shi kaza kaza kaza ta hujja ce ta ƙare an kai su bango ba su da ta cewa kuma sai shaidan ya musu wahayi ai wannan ai wannan ta'addanci to kafirai suka ce la nukhrijannakum min ardina wallahi in ba ku yi shiru ba za mu kore ku da garin mu awala ta'udduna fi millatina ko ku dawo irin tsarin addininmu an fahimta ko dai mu kore ku ku daina wannan surutan a bakin su ko kuma a'a ku dawo irin tsarin addininmu fa auha ilaihim rabbuhum sai Allah yi wa manzannin sa wahayi yace ku yi hakuri lanuhlikanna zalimin wallahi azzaliman nan zan halaka su Allah ya ce ku yi hakuri ku ban dan lokaci kaɗan za su zama tarihi ga abin da ya faru mutane annabi nuhu muminan suna gani Allah ya tsame su ya halakar da kafiran haka nan mutane annabi hudu Allah ya tsame masu imanin ya halakar da kafiran haka nan mutane annabi shu'aibu haka Allah ya yi haka mutanen annabi ludu haka Allah ya yi ga annabi musa da mutanensa suna gani Allah ya tsame su ya halaka fir'auna da mutanensa shine wa auha ilaihim rabbuhum la nuhlikanna zalimin ubangiji ce ku yi haƙuri nan gaba kaɗan duk wani azalimi zan halaka shi daga nan mai faru ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد Allah ya ce bayan na halakar da azalimai walan nuskinannakum al-ardh min ba'dihim kuma zan zaunar da ku a garuruwan su da gidajen su bayan na halaka su ay ba'da halakihim bayan na halaka su to ku za ku gaji kamar yadda Allah ya faɗa mutanen Annabi Musa kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'amatin kanu fiha fakihin kazalika awrasana ha bani Isra'il sun bar gonaki sun bar gidaje sun bar kaza sun bar kaza sai Allah ya ce haka muka gadarwa da mutanen Annabi Musa Allah ya fatattaki Fir'auna ya halaka shi ga fada ga dokuna ga kayan alfahari ga dukiya Allah ya kashe su kuma Allah ya ce su mutanen Annabi Musa zo su gaji wannan go kaga Allah ya ce dama wala nuskinannakum wal arda min ba'dihi bayan na halaka su duk wata abin takamar su da dogaran su kuma Allah zai gadar muku da shi zalika liman kafa maqami wannan Allah ya ce ina yin wannan ne domin wanda ga wanda yake jin tsoron matsayina duk wanda yake jin tsoron matsayina to ya dawo ya bi Allah ya dawo bi da'awar manzanni liman kafa maqami ay makamahu bayna yadayya ko duk wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaba gare ni to kar ya bi hanyar kafirci wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaban Allah a gobe alkiyama yayi tauhidi yayi sunna an gane ko wa kafa wa'id wanda yake jin tsoron narkona na azaba in ji Allah to kar ya bi hanyar kafirci ya bi hanyar imani wanda yake jin tsoron kamu na agoba alkiyama to yayi kokarin tsayuwa akan tauhidi yayi kokarin tsayuwa akan sunna an gane ko kuma ya roki Allah tabbata akan wannan har ƙarshen rayuwarsa wa'azi iya zama amfani ga wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaban Allah kuma da wanda yake jin tsoron azaban Allah wannan shine dalilin yin wa'azi dama duk abin da mai wa'azi zai faɗa musamman masu wa'azi akan sunna suna cewa ku bar abu kaza na zunubi don tsoron abin da zai faru a lahira ku yi abu kaza na alkhairi don sa ran samun rahama a gaban Allah ana fahimtar wannan duk wa'azi to wannan shine manufarsa guda biyu nan ka gyara domin kar ka haɗu da matsala a lahira ka aikata mai kyau domin ka samu makoma mai kyau a lahira wa'azi wannan abu guda biyun su ne natijar yin wa'azi amma duk wa'azin da ake har in ba a daina zunubi kuma ba a tsayawa a bi Allah to wa'azin bai amfanar wanda ake wa wa'azin amma babban aikin da wa'azi yake yi ya sama tsoron Allah ka daina aikin sako ko ka tuba sannan ya sama tsoron Allah ka dinga aikata alkhairi don samun makoma mai kyau to Allah ya ce ya turo manzanni ya ce zai halakar da kafirai duka don manufa guda biyu ga wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaba gari da goma alkiyama to ya gyara tun a duniya wanda yake jin tsoron narkona da kamuna na azaba tun kafin ya mutum ya gyara amma duk wanda ya mutu bai gyara ba to babu shakka Allah zai damke shi Allah zai kama shi kuma in Allah ya kama shi ba zai kubuce ba saboda ka ji tsoron Allah ka ji tsoron azabarsa ka tuba daga zunubi wani iya cikin da'awa da duk annabawa suka yi hatta su annabawan wani lokacin suna ce suna tsoron azabar Allah kuma suna kwaɗayin rahamar Allah kaga sun koya mana mu ma haka za mu yi duk abin da za ka yi ɗayan biyu ne saran rahamar Allah tsoraci azabar Allah duk abin da za ka yi na addini wannan ya zama ita ce madafarka kawai ina yin abu kaza don saran rahamar Allah ina yin abu kaza don tsoron azabar Allah innahum kanu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaba suna yawan aikata alkhairi gaggawan aikata alkhairi kuma suna bauta mana suna tsoro ko ba mu karɓa ba sannan suna kwaɗayin kuma komin karɓa wannan annabawa Allah ke siffanta mana da wannan saboda mu ci gaba da yi wa Allah bauta muna tsoron azabarsa sannan ko muna sa ran samun rahamarsa Allah ka haɗa mu da rahamarka ya Allah kuma ka nisanta mu da azabarka ina ganin mun zo da za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya a garuruwanmu da ƙasashenmu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya ƙara mana arziki da kwanciyar hankali da yalwa muna roƙon Allah ta'ala duk abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka fi ƙarfinsa duk kuma buƙatar mu da muke da ita gun kana alkhairi Allah ka biya mana wannan ibada da muke cikin watan Ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana ya sa muna cikin bayansa da ya yanta yi wa gafara yi wa rahama a wannan wata mai albarka da mu da mahaifanmu da dukkan musulmai gaba ɗaya muna ƙara roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu buƙatu daban-daban daban a gunka ya Allah ta'ala ka biya mana ya Allah da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu Allah ka ɗora mu a tafarki madaidaici Allah ka saita kwakwalan mu da rayuwar mu akan addini Allah ka haƙurƙurtar da mu cikin abin da ka haramta mana Allah ta'ala ka haƙurƙurtar da mu cikin sabon ka ya Allah ya Allah ka tubba mu sabati cikin binka da bin manzanka Allah ya samu gama lafiya akwai wanda suka rubuto tambaya jiya to na shafa a gaskiya ban duba tambayar ba su yi haƙuri insha Allah zan duba su zuwa gobe sai na karanta na ji kuma abin da yake cikin takardu wallahu alam assalamu alaikum